إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara mu a wannan masallacin na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Sunan Abi Dawud a yau muna 28 ga watan ga watan Shawwal hijira daga Makka zuwa Madina 1426 wanda ya yi da domin bayan fuladiya wannan shi ne darasinmu na 27 ko 26 darasi na 26 a cikin kitabun sala taken karatunmu na yau shi ne laisa shuja'un ladhi yahmi matiyatahu يوم النزال ونار الحرب يشتعل لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصره لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصره عن الحرام فذاك الفادس البطن wannan malami yake cewa ba shi ba ne jarumi wanda a wajen yaƙi yake iya kare kansa yake iya ba kansa kariya yake iya nuna jarumta yake jarumi shine wanda yake kawar da idanunsa daga kallon abin da yake haramun wannan shine jarumi wannan kuma ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika aska lahum kace ma mu'minai su runtse ganin su su kare al'aurarsu wannan shi tsaka a gare su a nan kun ga Allah maɗaukakin sarki sai ya gabatar da runtse gani domin 'yan magana suke cewa an nazaru baridu zina shi kallo shi ne rezo wanda yake kaftekin yake suna zina fa nazarun fabtisamatun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'u sai an fara magana sannan akai ga yin sai an fara kallo sannan akai ga murmushi sannan akai ga magana sannan akai ga haduwa ai abin da za a yi malamai masu hikima suke cewa a man ghadda basarahu anar Allah basiratahu duk wanda ya kawar da ganinsa ya rika rintse ganinsa game da abin da yake haramun to Allah zai zai haskaka masa basirarsa ma'ana yawan kallon abin da yake haram yana daga cikin abin da yake jawo toshewar basira yana daga cikin abubuwan da suke toshe basira yawan kalle-kalle na a me yake da suna su wannan ya aka ce na batsa ma ai kai tsaye kowa ya san da haramun ne to kalle-kallen fina-finai domin a cikin fina-finai akwai 'yan mata tswala-tswala ko akwai gasunan dai in mace ce ita ma akwai samari tswala-tswala tana kallo to duk wani daga cikin abin da yake shawo toshewar basira Allah ka ba mu ikon nisantar haka a yau za mu tashi babun kaifal azan babu mai bayani ya ne kiran sallah yake a can mun gani yaushe aka fara kiran sallah anan za mu ga doya ne kiran sallan yake kiran sallah kala-kala ne haka ita da ikama ma za mu gani a cikin wannan bayanin insha Allah malai ce haddasana muhammad ibn mansur al-tusi haddasana yaqub haddasana abi an muhammad ibn ishaq haddasani muhammad ibn ibrahim bin al-harith at-taymi an muhammad ibn abdullah bin zaid بن عبد ربه قال حدثني عبي عبد الله بن زيد ما ايتينا يباني لاباري شيني عبد الله بن زيد صحاب منزع الله كنا قال يتي لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس لوكتين دا منزع الله يؤمني دا كروروا يعمل أيتا ليضرب به للناس دان أبوغا تغا متاني lijam'in nasi as-salati don mutane su taru don yin sallah wafa bi wani mai kewayawa ya kewayo a wajena wa ana na'imun alhali ina kwana rajulun wani mutum ya hamidu na kusan yana ɗauke da wata ƙaraurawa fi yadihi a cikin hannunsa fakultu sai na ce ya abdullahi ya kai bawan Allah kenan ba sunan ba sunan mutumin bane a kamar dai kalima ce ta bawan Allah wanda baka sani ba ai kowa bawan Allah ne ko wannan shine kenan kamar yadda Hausawa ke cewa wanda ba a sani ba sunan shi mamman su Hausa da kai sun ce mamman suna nufin kowa mamman ne dai yasa zaka kowane suna ana sa mishi mamman mamman ƙato mamman alhaji na gode mamman sani mamman rabu'u abin da ya kama da haka ya ce ya kai bawan Allah a tabi'un naqus kana sai da ƙaraurawa ce ƙwale ya ce wa ma ta suna ubihi mi za ka yi da ƙaraurawa an san ƙaraurawa ko kuloshi ake ce mata turanci ko da turanci ko so ne wani abin da ake karkaɗawa kulilin kililin ta ta abin ya ce fakultu sai na ce na du'u bihi ila salati dan saboda mu zan kiran mutane da shi ne zuwa sallah qali ce afala adulluka ala ma huwa khairun min dalik shin bazan nuna maka abin da yake wannan alkhairi ba fa qultu lahu sai na ce masa bala eh qali fa qala taqulu kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صلاة بصلاة با أنقاليكو تاء تنطق هاء عند الوقف تاء تي أما أوجن سياوة هاء أكفر إذا على ربتكنا كنا بحي على الصلاة بقى حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شكرا تامين ونم قال يتي ثم استأخر عني غير بعيد سنسي يتهي ya ja daga gare ni ba tare da ya yi nisa ba sun makala sannan sai ce wata ƙulu kinan bayan ya ɗan yi nisa kaɗan da gare ni sai ya ce wata ƙulu sannan kuma ka ce idan a kamta salat idan za ka tayar da sallah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيكرا تابش وانا يتي فلما أصبحت لوكة دنوعي قري أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم na zo wajen ma'aikin Allah fa akhbartuhu sai na bashi labari bima ra'aitu game da abin da na gani na mahalki fa qala sai ce innaha la ru'ya haqqun insha Allah wannan mahalki ne mai kyau in Allah ya so wannan mahalki ne na gaskiya in Allah ya so fa qum ma'a bilalin tashi tare da tashi tare da bilal fa alqi alaihi ma ra'aita ka koya masa abin da ka gani na mahulki falyu'azzin bihi yayi kiran sallah da shi fa innahu anda sautan minka domin shi arfa'u sautan minka shine anda ya hika sauti mai daukaka ma'ana sautin sa ya hituwa da kyau hiye da naka kun ga anan sai manzo Allah ya gayi illar da tasa dalilin da yasa yace bilal ya kiran sallah fa qumtu ma'a bilal sai na tashi tare da bilal fa ja'altu ulqihi alaihi sai na sanya ina koya masa wannan kiran sallah wa yu'addinu bihi yana kiran sallah da shi qala yace fa sami'a zalika umar ibn al-khattab sai umar ya ji wannan labarin na maholki da wa huwa fi baitihi yana a gidansa fa kharaja yajurru ridaahu sai ya hoto yana jan zanansa wa yaqulu yana cewa wallazi ba'athaka bil haqqi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ya rasulullah ya ma'aikin Allah laqad ra'aytu mithla ma ra'a hakika naga abun naga kwatankwacin abin da ya gani na mahalki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله الله يتي فلله الحمد دهك قوديا تتبتك الله قال أبو داود هكذا رواية الزهري هكذا رواية الزهري تكي عن سعيد بن المسيب دك سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد دك عبد الله بن زيد وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كنا أوجه إقامة وقال معمر ويونس عن الزهري فيه الله أكبر الله أكبر شكما الله أكبر الله أكبر كوي يكاو لم يثنيا بيكاو الله أكبر بس وبي معنى بيكاو تبا كمن تفرقوا إنان الله أكبر الله أكبر كلا بيوني أقول لك شن ذاك الله أكبر الله أكبر وان قتيني فا الله أكبر الله أكبر ɗaya ne amma asali ɗa nawa ne ɗa biyu ne ko to amma ɗaya ake ambatarsa shi yasa kenan ko da kiran sallah za ka yi in wannan za ka yi ba za ka ce ba Allahu akbar Allahu akbar a'a Allahu akbar Allahu akbar in so in kana so ba sai ka kana bin ba ana ganiya da kyau ko wannan shine kenan na wannan hadisin a takaice abin da yake nuna mana dai wajen kiran sallah ana son mai sauti mai kakkauran sauti wanda domin manuwar kiran sallah shine mutane su ji fadakar da mutane to wanda yake da sauti kadan kadan kun ga babu wannan siffar tare da shi shi yasa manzon Allah yace akwai ma Bilal dan shi yana da kakkauran sauti to amma a yanzu da yake alhamdulillah akwai mukabbir saut komi karancin sautin mutum inda ya sa wannan za a iya aji wannan shine kenan wallahu ta'ala ala malaki haddathana musaddad haddathana al-haris ibn ubayd an muhammad ibn abd al-malik bin abi mahzura an abihi an jaddihi qala qultu ya rasulullah nati ya ma'aikin allah allimni sunnat al-adhan ka koya mini sunnat al-adhan ay tariqat al-adhan as-sunna yana zuwa da ma'ana at-tariqa dama aka ce sunnatu rasulillah ay tariqatu rasulillah ashe kun ga da muke cewa mu ɗan sunna ne kina muna nuhin mu ɗan hanyar wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dai ma da yace yace ka koya mini sunnar kiran sallah yanda ake kiran sallah qala yace fa sama fa masaha muqaddama ra'si sai ya shahi gaban kaina ma'ana ya shahi goshina wa qala yace taqulu kace Allahu akbar Allahu akbar yanzu ya kamata mu fassara tun da can mun fassara ba Allah mai girma ko kuma Allah mafi girma tun da siga ce ta mubalaga Allah mafi girma Allah mafi girma Allah mafi girma yace tarfa'u biha sautak ka daga sautin ka in kana fadin Allahu akbar kin nan summa taqulu sannan sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah an gani da kyau ko ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah takhfidu biha sautak tare da sausota sauti a wajen fadin sa bayan ka sausota sauti sannan thumma tarfa'u sautaka bi shahada sannan sai ka ɗaukaka sautin ka da shahada abinda ake ma shahada shine ashhadu an la ilaha illallah ashhadu muhammadar rasulullah sai ka ɗaukaka sautin ka ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa ba abin cancanta da bauta sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa lalle muhammad dan aikin Allah ne hayya ala salah hayya ala salah hayya ku zo zuwa sallah hayya ku zo zuwa sallah حي على الفلاح حي على الفلاح حي كزوزوا ربوتا domin sallah a cikinta ne me yake dan me yasa aka ce a cikinta ne rabauta take domin manzo Allah yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min yawm al-qiyamati min a'malihi as-salah fa in salahat salaha al-amalu kulluhu wa in fasadat fasada al-amalu kulluhu sallah ita ce ake dibi in ta gyaru komai ya gyaru shi sa ake ce mata al-falah kenan ku zo zuwa ga rabauta ku zo zuwa ga rabauta yace fa in kana salatu subhi idan ya kasance sallar asuba ce kulta sai ka ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm Allahu akbar Allah ne make suna sallah ta hi kwana alkhairi sallah ta hi kwana alkhairi Allahu akbar Allahu akbar Allah mafi girma, Allah mafi girma, La ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai shi. Wannan hadisi kun ga mun samu ƙarin abuwa guda biyu. Ƙari na farko da muka samu shi ne mai da suna attarje, an gane da kyau ko attaswib. Attaswib shi ne ƙaƙƙamatu salat a cikin sallah. Attarje shi kuma shi ne khafdu saut, za mu gan shi a nan gaba. in mun zo gaba za mu tsaidawa in kiran sallan dukkan su kala biyu zuwa kala uku na'am a takaice nan mun samu dai a cikin sallar asuba ana ƙara as-salatu khairun minan nawm kina kun ga sunna ce to sai dai ina ake yin ta nan ne matsala take za mu gani akwai hadisin da ya zo ƙara wanda yake nuna ga inda ake as-salatu khairun minan nawm kishiyar abun da muke kuma a wannan zamanin مالك حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر daga manzon Allah makamancin wannan hadisin wa fihi akwai a cikin hadisin الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح ungane ko fil ula min as-subh kina a wannan lokaci ake as-salatu a kiran sallah na farko ko larabcin ka sama sama da kaji an ce ula a gane ka san me ake nihi kinan kiran sallar asuba na farko ake sami as-salatu khairun minan nawm kuma wannan shine abin da nake yi ne a masallacin mu an gane da ke ku kuma wannan shine sunna kiran sallan farko ake sa as-salatu khairu minan nawm kuma wannan ni tun tashi na farko farkon tun tashi na masallacin ahlus sunna haka ne su suna yi har yanzu masallacin izala na garin mu haka suke tun ina karami sai in ce ka ku jo ta su kowa ga yanda yake amma su kuma ga yanda suke yi amma iyayenmu suna cewa kaga wancan ma ai sai su ma da mutane sai zaman to kenan ma ashe su ne ma ke gyara mutane ba su ne ke shirya da mutane da ƙarshe kuma sai muka zo kuma muka bi su na kenan dai as-salatu khairun minan nawm illa da ne kake ka bi wannan ita ce sunna amma yana da kyau kamin ka fara kai bayani jama'a inda zakuwa ta jama'i masallacin da na isko a kiran sallah na biyu suke sa as-salatu to in na kiran sallah yanda suke haka nake yi amma da aka buɗa mini masallaci na sai na fara bayani nake to mu in za mu kiran sallah a karo na farko za mu sa as-salatu sai kiran sallah na farko muka ci gaba da yin haka nan kenan yana da kyau ayi bayani inda mutane ba su saba ba mala yace qala abu daud abu daud yace wa hadithu musaddadin abyanu hadithun musaddad shi ya hice ka shine abyan ai atam qala fihi yace a cikin hadisin nasa qala yace wa allamani al-iqamata ya koyar da ni yin iqama marrataini marrataini biyu biyu me yake ni da iqama biyu biyu ma'ana ya koyar da ni iqama kamar yanda ake kiran sallah an gane da kyau ko bari mu zo karanta shi ma ku ji ita ma iqama kala biyu ce yace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح سككارا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة باب تأنا ده أنقنتي رواية لي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kun ga wannan nau'in iqama shi da kiran sallah ba manci su menene qad qamat as-salah kawai da ake kara kuma wannan ya inganta kada ka zo ka ji wani ladani yayi haka ce ka wancan ladanin ba ma iya iqama ba to ba wannan ikama ta tabbata yanda ake kiran sallah ka kawo shi sai dai salon yanda zaka yi tunda shi ikama ana son sauri sauri salon yanda zaka yi ba kamar yanda kake kake kiran sallah ba kai sai ka zo ka kamata salati ta ita kai sai zaka kara wa qala abdurrazzaq abdurrazzaq yace wa idza aqamta as-salata idan ka kuma tayar da sallah fa qul ha marrataini to kace sau biyu kad qamati as-salatu kad qamati as-salatu a sami'ita kashi abinda nake faɗa ma qala yace fa kana abu mahzura sai abu mahzura ya kasance la yajuzzu nasiyatahu baya aski gashin goshinsa an gane ko wala yafriquha sannan kuma baya raba sa ana kun san ai laraba suna raba gashi haka an gane ko kaman ai ai mishi tsoro biyu hakan ga ko a yi mishi haka mai da dai suke yi ko su ko su zubo shi duka gaba ɗaya gaba ko a sako wani gaba ɗaya to shi gashin shi tun da manzon Allah ya shafa mishi goshi to tun daga wannan lokacin ya bar aske gashin goshinsa dan alfahari da me alfahari da tabarruki cewa manzon Allah ya taɓi me ya taɓi wannan gashin shi yasa yake har ya mutu bai aske gashin shi ba ko umara ya tafi ko haji sai dai ya rage shi wannan sunna ta askewa baya yin ta dan yana da babbar sunna a saman kansa wannan shine ma'anar la yajuzu nasiyatahu ay la yaqta'u sha'rahu sha'ra nasiyatihi wa la yafiquha kun baya raba shi li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha alaiha dan manzon Allah ya shaha akan goshin nasa wannan abu mahzura kin yana ɗaya daga cikin masu kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuwa gaba zan gaya muku adadin masu kiran sallan manzon Allah da kowanne ina yake kiran sallah مالتي حدثنا الحسن بن علي حدثنا أفان وسعيد بن عامر وحجاج والمعنى واحد لما أنس غداري قالوا سكتي حدثنا همام حدثنا عامر الأحول حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن أباه محزورة أن أبا محزورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya bashi labari Abu Mahzura ya bashi labari akan cewa manzon Allah allamahu al-adana ya koya mishi kiran sallah tis'a asharata kalima kalima guda goma sha takwas wal iqamata kalima kalima guda goma sha tara wal iqamata sab'a asharata kalima ita kuma iqama kalima guda goma sha bakwai al-adanu kiran sallan ga yanda yake الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كوريك أكيرك كلمومين مو هذه كلمة بيو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أي كنا غنيكو بعد تنكي بني نكي بل يكو تكسكري إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أكنيكو حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيتي والإقامة نو ونن كنا صلى شيء أنكاو الترجيء ne a cikinsa kina ashhadu an la ilaha illallah sau nawa ake faɗi sau hudu ko ashhadu anna muhammadin rasulullah ita ma sau nawa sau hudu hudu na farko zaka ga yesu ne tare da sausauta sauti bari in yi kushi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shi ake cewa tarji sai ka tashi shine tarji'in ay raja'ta ila shahada bi raf'i saut ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah har zuwa karshe an gane da ko wannan shine tarji'i kenan na'am mala yace wal iqama ita kuma iqama الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wannan ita ce iqama kaza fi kitabihi haka yazo a cikin littafin sa fi hadisi abi mahzura a hadisin abi abu mahzura kiran sallah jumlatan kala biyu ne akwai azanu bilal akwai azanu abi mahzura kiran sallah na bilal shine wanda ya shahara a nan wanda babu maido sauti an gane da kyau ko shine kiran sallan bilal sai kiran sallah na biyu shine kiran sallan abu mahzura shine wanda ake fadin ashhadu an la ilaha a sauti sannan sannan kuma a daga sannan kuma wajen iqama ba ta da bambanci da irin kiran sallah nawa na bilal an gane ko bambanci shine qad qamatu salat a cikin iqama ce wannan su ne kenan in an ce ma kiran sallah kana sai ka ce kiran sallah biyu ne akwai azanu bilal akwai azanu abi mahzura masu kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su hudu ne na farko akwai bilal wanda shine shahararre ko zamu ga kiran sallar shi a nan gaba shi shine ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah a Madina haka manzon Allah in aka yi balaguro tare da manzon Allah ko ina ne shi ki kiran sallah a makka ma in yace ko da kuma masallacin akwai lada ne ga shugaban ladanai ya zo kuma ga shugaban limammai ya zo limami ya ba manzon Allah wuri lada ne ba bilal wuri an gane kuma dan uwan mu ne bakar fata na biyu shine abu mahzura shi kuma shi ke ma manzon Allah kiran sallah a makka shi ne ladanin manzon Allah a makka in babu wa nan in babu bilal nan ko in babu oga kwata-kwata nan shi ne abu mahzura sannan mai kiran sallah na uku shi ne abdullahi bin umi maktum wasu suna ce masa da yake da suna abin da dai shahara a sunan shi shine ibnu ummi maktum a sunan shi na asali ma wasu suna cewa abdullahi wasu kuma suna cewa ina tsammani sa'ad ne suke cewa ko menene jayyid wannan shine kenan sai na hudun shine sa'ad shi kuma sa'ad yana kiran sallah a masallacin quba masallacin quba shine masallaci na farko da aka gina ko shine masallacin quba wanda yake a shigowar garin madina nan ne manzon Allah ya fara yin sallah lokacin da yayi hijira to ana ce mishi daga cikin masu kiran sallar manzon Allah dan manzon Allah wata ran yana zuwa masallacin Quba yayi sallah ina in ya zo nan da ja akwai lada ne mai kiran sallah kina wannan sune guda hudu Abu Mahzura Bilal Sa'ad da Ibn Ummi Maktum na'am مالك حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن عبد الملك بن أبي محزورة يعني عبد العزيز عن ابن محيريز عن أبي محزورة قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين وزع الله يكو يدني كرا صلى هو بنفسه شد كنسا فقال سيتي قل كتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين مرتين سو بيبيو قال يتي ثم مرجع سنن سيكا كوما فمد من صوتك سيكا دغا صوت ناكا كجاشي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حي زري كده صلى أبو محزور عليه حدثنا النفيلي حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محزورة قال سمعت جدي عبد الملك بن أبي محزورة na ji kakana abdulmalik bin abi mahzura ya zukuru yana ambatawa annahu samiya aba mahzura akan cewa ya ji abu mahzura ya kulu yana cewa alqa alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'adana manzon Allah ya koyar da ni kiran sallah harfan harfan baki da baki harafi da harafi Allahu akbar Allahu akbar kai har zuwa ƙarshe kala yace wa kana yaqulu fil fajri kuma ya kasance yana cewa a sallar asuba as-salatu khairun minan nawm sallah ta hi kwana alkhairi حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد يعني ابن يونس النافع بن عمر يعني الجمحية عن عبد الملك بن أبي محزورة أخبره عن عبد الله بن محيزير محيريز الجمحي عن أبي محزورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان من الله يقول يا مسكرا صلى يقول نتوى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم ذكر سنسي أنبتا مثل أذان حديث ابن جريج قطن كتن كيرا صلى ديزو أتين حديث ابن جريج أن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه معننسا قال أبو داود أبو داود ومعناه دمعنه وانشا حديث قال أبو داود أبو داود وفي حديث مالك بن زي ابن دينار أتكن حديث مالك بن دينار قال يتي سألت ابن أبي محزورة لا تنبي ابن أبي محزورة قلت لك حدثني عن أذان أبيك كباني لابار كرا سلم ما أيفنك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى منظن الله فذكر سي أنبته فقال سيتي الله أكبر الله أكبر قد كمن قد شيني فحسب معناه كمن سي قرارو سوران حديث دي غباتا أتام شيني قد كمن دن كدا أكارا maimaita abubuwan ne a can wa kadhalika hadithu ja'far ibn sulaiman an ibn abi mahzura an ammihi an jaddihi illa annahu qala sai dai shi ya ce thumma tarji sai ka koma fa tarfa sautak sai ka ƙara daga sautinka Allahu akbar Allahu akbar sai dai wannan riwayar shazza ce shine akan cewa ita ma Allahu akbar ana ana sosota sauti bayan an yi ta farko an gane ko ya ce ta farko kamar yadda a shaɗu Allah ila ilala sai an yi sannu-sannu sannan a kuma mi a ɗaga sauti to a wata riwayar shi ma Allahu akbar kin sai ka soso ta sauti a farko sannan ka yi mi sannan ka ɗaga sauti amma sai dai riwayar shazza ce ma'ana ba a aiki da ita ko da ta inganta al-mahfuz ita ce wacce riwaya ta cewa a tarji'i cikin ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah kawai yazo مالك حدثنا عمرو بن بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى حاء وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال أحيلت أي غيرت أن تنزل صلى akan halaye guda uku ma'ana sallah ta gamu da halaye guda uku na canji tana a haka kuma a canza ta a kawo kaza za mu gani halayen ƙwale ce wa haddasana ashabuna kuma mutanenmu sun ba mu labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala akan cewa manzon Allah ya ce laqad a'jabani an takuna salatul muslimina hakika ya birge ni ko kuma ya birge ni ko kuma ina son dukkanin su kalmomin da suke ɗaukan wannan ma'anar yana birge ni sallar musulmai ta kasance auƙala ko kuma ya ce almu'mini na sallar mumunai wahidatan yana birge ni sallar mumunai ko sallar musulmai ta kasance tare wuri guda hatta laqad hamamtu har sai da nayi gurin nayi niyyar an abu rijalan fid duri in watsa mutane ma'ana in tura mutane a cikin gidaje yunadunan nasa su kira mutane bihini as-salati lokacin sallah wa hatta hamamtu kuma har sai da ma nainiyar an amura rijalan in umurce wasu mutane ya komuna alal atami su hau akan bene benaye al-atam shine bina'ul murtafi ma'ana shine wurare wanda suke masu tsawo ko ginoni masu tsawo kenan sai da na so in umarci mutane su yi tsaye akan wurare masu tudu masu tsawo yunaduna almuslimina su rika kiran musulmai bihini salati idan lokacin sallah yayi hatta naqasu har sai da suka ba da shawarar a sa naqus ma'ana a sa me ake ce mishi ƙaraurawa au kadu an yankusu a wata riwayar har sai da ma suka kusa su neme ƙaraurawa su rika yawo suna kalkadawa suna ce mutane lokacin sallah yayi qala yace faja rajulun min al ansari sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo fa qala sai yace ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah inni lamma raja'tu ni lokacin da na koma ma'ana lokacin na koma gida lima ra'aitu min ihtimamika dan abin da na lura da shi na damuwarka game da ya za a yi a rika tara mutane in lokacin sallah yayi ra'aitu rajulan naga wani mutum a cikin kwara ka anna alaihi thawbaini akhdaraini kaman yana sanye da tufafi tsanwaye guda biyu fa qama ala almasjidi sai ya tsaya akan masallaci fa azzana sai kiran sallah ثم قعد قعدة sannan sai ya zamna wani ɗan zama ma'ana ya ɗan shira sun makama sannan sai ya tashi faƙala mithlaha sai ya yi irin abin da ya yi ma'ana na kiran sallah illa annahu ya kulu sai dai yana cewa a na biyun kadi kwamatis sala walaula an ya kulan nasu ba don ma mutane su ce ƙarya nake ba ƙala ibnul musanna an ta kulu ibnul musanna ya ce ma'ana an ta kulu maimakon an ya kulan nasu bana ba don ku ce ƙarya nake ba la qultu da na ce inni kuntu yaqzanan kai ni ina ma halke ne da naga abun ghayra na'imin ba a cikin kwana ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace wa qala ibn musanna ibn musanna yace laqad araka Allah khairan hakika Allah ya nuna maka alkhairi wannan shine hali na nawa hali na farko an gane da kyau ko walam yaqul amrun amrun bai ce ba laqad araka Allah khairan hakika Allah ya nuna maka alkhairi famur bilalan to ka umurci bilal falyu'adhdhin ya kira sallah an gane da kyau ko a takaice wannan shine hali na farko a halaye guda uku da manzon Allah ya ce da aka ce sallah sallah ta biya akan su hali na farko min al-infirad ila al-jama'a a ta a da can in lokacin sallah yayi kowa yayi abu shi ne inda yake so an gane ko shine hali na farko na sallah to hali na biyu shine sai aka sa kiran sallah idan lokacin yayi kowa zai zo a ina a inda aka yi kiran sallah a masallaci a taro ai sallah kina wannan shine hali na farko yanzu sauran hali biyu ko to qala yace fa qala umaru sai umar yace amma inni qad ra'aytu mithla alladhi ra'a haqiqa ni naga kwatankacin abin da ya gani walakin ni lamma subiqtu sai dai ni lokacin da aka riga ni gayin abin mahalkin استحييت سين جكميا نتي تو ايكونا غاي شيكنا قال يتي وحدثنا اصحابنا haka kuma abokanmu sun ba mu labari kala yace wa kana rajulu mutun ya kasance idza jaa yasal wannan shine hali na biyu wa kana rajulu kuma mutun ya kasance idza jaa idan yazo a masallaci isko ana sallah yasalu yana tambayan mutane raka'a nawa aka yi fa yukhbaru bima subiqa sai a bashi labarin raka'a nawa aka riga shi ana hau cikin sallar amma ba magana suke ba suna ishara ne dai kenan mutum yana zakuwa sai ya tambaya kai raka'a nawa aka yi sai a bashi labarin raka'o'in da aka riga shi min salati na sallarsa idan aka gaya mishi ya zai yi sai ya yi sauri ya yi raka'o'in nan da aka da aka wuce sa sai ya dora ya ci gaba ba san ko an gane ba misali ya zo an yi raka'a guda sai ce kai abokina raka'a nawa aka yi sai masa haka in ya mishi haka shi kuma sai Allahu akbar ya sauyi ya raka a guda sai ya taso sai a ci gaba in an sallame tare za a sallame to haka suke yi a farko na sai ce wa innahum qamu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma lallai su sun tsaya tare da manzon Allah min baini qa'imin wa raki'in sun tsaya tare da manzon Allah daga cikin su akwai masu tsayuwa akwai masu ruku'i wa qa'idin kuma daga cikin su akwai wanda yake zamani wa musallin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da mai sallata da manzon Allah kamar yana bada labarin halin ne yace wata ran zaka zo masallaci ka isko wasu na kuma ana cikin sallar ta jami'i tare da manzon Allah ga limami amma ka isko suna ruku'i wasu na sujada wasu na tsaye wasu kuma suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sallar ba za ta yi ba wannan shi ana raka'a ta uku shi kuma yana nan yana biyan rako'in shi guda uku da suka wuce shi da kenan kun ga sallah ba za ta ɗaya ba to shine abin da yake fassarawa to haka ake kenan qala ibn al-musanna ibn al-musanna yake qala amrun amrun yace wa haddathani biha husainun husain ya bani irin wannan labarin an ibn abi laila daga ibn abi laila hatta jaa mu'az har sai da wataran mu'az ya zo qala shu'ba shu'ba yace wa qad sami'tuha min husainin na ji wannan kuma daga ibn Hussein faƙali sai ce la arahu ala halin da mu'azu ya zo sai ya ce ba zan taɓa ganin manzon Allah akan wani hali ba face ni ma na yi yanda ya yi kenan za a ƙadar wannan ne ila ƙauli har zuwa faɗin saka zalika faf'alu haka ya kamata ku yi kamar hadisin nan sun gunce sa ne abinda ake nufi shine haka sallar su take sai wata ran mu'azu ya zo a masallaci sai bai yanda suke yi ba da ya zo ya isko yadda manzon Allah ke yi shi ma ya yi haka sai da manzon Allah ya sallame sai ya tashi yana cika abin da ya kubuce ma sai mutane suke ta kallon sa to kun ji wani ya zo kuma da sabuwar sallah an sallame shi kuma gashi ya tashi maimakon shi ma ya sallame yana yana wata sallah to bayan ya sallame sai manzon Allah ya ce to kun ga yadda mu'azi haka ya kamata kuma ku zanyi sai zamanto sunna ce menene takririya ba ma sunna ba sai zamanto ma farilla haka zakai dan yanzu in kai a yanda suke farko baka da sallah ka zo ka isko raka uku ka ce sai ka biya raka uku sannan ka cimma liman irin masu ɗan olo ne ma ai kayi bi babu baka ga jam'in kuma baka ga baka ga sallar gaba ɗaya kenan wannan shine kenan jayyid na sai yace qala abu daud abu daud yace thumma raja'tu ila hadithi amr ibn marzuq sai na koma wajen hadisin amr bin marzuq tunda ruwayoyi ne sai an hada ruwayoyin ma'ana za ta hutowa Kale ya ce, Faja a mu'azun, sai manzon Allah, sai mu'azu ya zo wata ran ya isko ana sallah, fa a sharu ilaihi, sai suka yi masa ishara da cewa raka a kaza aka yi sai ya kyale su. Kala shu'ba, shu'ba ya ce wa hadihi sami'tuha min Husaini, wannan riwayar ita na yi ta daga Husain. Kale ya ce fa kala mu'azun, sai mu'azu ya ce, la arahu ala halin ba zan taɓa ganin manzon Allah akan wani hali ba cikin sallah illa kuntu alaiha face ni ma akan wannan halin zanka zan yi qala yace fa qala sai manzon Allah yace bayan an kare sallah inna mu'azan lalle mu'az qad sanna lakum sunnatan ya sunnanta muku sunna kazalika faf'alu to haka kuma za ku rika yi yanda yayi in kun isko ni yanda kuka isko ina yi haka za ku yi sai an sallame ku tashi ku cika abunda ya abunga an gane da koko ma fatakum fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu aw tariwayar faqdu abunda kuka isko ku sallata abunda ya kubuce muku sai ku mi sai ku cika daga baya kenan ba sai kun cika bakin sannan ku taso kuma ku bi ni na'am malai ce qala wa haddathana kenan wannan shine hali na nawa hali na biyu kenan za a cewa hali na farko annahum ya'tuna bima fatahum thumma yuwasiluna ma al-imam annahum ya'tuna bima fatahum thumma yuwasiluna ma al-imam za su biya abin da ya kubuce musu sannan su dora su ci gaba da mi da liman kenan wannan shine hali na biyu sai aka roshe halin aka maida shi kai yanda liman yake kai daga baya sai ka cika abin da ya kubuce maka na shine hali na biyu kenan قال يتي وحدثنا أصحابنا صحابهم سنباب لاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن تيوى من الله لما قدم المدينة لوكة يزو مدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام يا أمر تيسو دين أزمين كوانا أكو ثم أنزل رمضان سنسيك أكسبكو أزم رمضان وكانوا قوما كما سنكسن تيسو متانين لم يتعودوا الصيام بسسابة دين أزمي بقى wa kana siyamu alaihim shadidin kuma azumi ya kasance a gare su yana ba su wahala musamman su da suke ƙasa mai zahi fa kana man lam yasum at'ama miskinan sai ya kasance wanda bai azumi ba sai ya ciyar da miskini maimakon azumin fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sabko fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda ya halarci wata daga cikin ya azumce ta ya azumce sa fa kanat ar-rukhsatu lil marid sai ya kasance sauki ne ga marasa lahiya wal musafir da mai balaguro fa umiru bis siyami sai aka umurce su da yin azumi dole ba ba akan zabi ba kamar yadda yake farko qala yace wa haddathana ashabuna mutanen mu sun ba mu labari qala yace wa kana ar-rajulu idha aftara kinan bangaren azumi shi ma halaye guda uku ne nan an ga hali na farko hali na farko shine kasancewar azumi akan zabi ne in kana so kai azumi in kana so ka mi ka ciyar shine hali na farko game da azumi na'am kinan ga hali na biyu yace wa kana ar-rajul idza aftara kuma mutun ya kasance idan ya bude baki fanama qabla an ya'kula sai yayi kwana kamin ya ci lam ya'kul to ba zai ƙara ci ba hatta yusbiha har sai har sai ya wayi sahiya shine hali na biyu mana da kayi ci abinci in dai har kwana ya dauke ka to shikenan babu zancen kuma in ka tashi ka ƙara cin wani abu da kayi kwana shikenan ko da ka tashi takardar baka dama ta cin wani abu sai azumi قال يتي فجاء عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب يزو فأراد امرأته سيسو يا سارو دا إيال دا ما ترسى فقال تتي إني قد نمت ni wana yi kwana an gane ko shi kuma ka'ida shine in aka sha ruwa in dai har kai kwana ko matarka ta yi kwana to shikenan baka da damar ka kuma muke suna ka sadu da ita ko da daddare ne ko da dai an yi kwana to shi kenan duk abin da yake haramun ga mai azumi to ka tashi da kwana shi kenan ya hau a kanka to shi ne umar wata ran da dare ya nemi matarsa sai ta ce a ni ho ai nayi kwana tashi ne nayi fa zanna annaha ta'tallu sai yayi tsammanin a'a dubara ce take masa an gane ko ba ta so ne fa ataha sai ya zo mata ma'ana bai yarda da abin da kace ba faja'a rajulun sai kuma wani mutum ya zo minal ansari daga cikin mutanen madina fa arada ta'ama sai ya so ya ci abinci an gane da ko fa qalu sai suka ce masa hatta nusakhina laka shay'an ka bari to mu dan zazafa shi an gane ka bari mu zazafa abinci fa nama sai kwana dauke shi ba ya ga zazahe kun ba ya ga abinci wannan wannan shi ake ce ma kwai abaka ya hika za a kurki wannan shine kenan falamma asbahu lokacin da suka wayi sahiya unzilat alaihi hadhihi alaya sai aka sauka manzon Allah wannan ayar uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum an halatta muku da daddare ku sadu da iyalinku an rafa shine anan shine saduwa an halatta muku da daddare ku sadu da iyalinku kuma da daddare ku ci abincin ku har sai dai lokacin lokacin asuba malai ce haddasana muhammadu bin musanna wannan ga mun ga halaye guda biyu na azumi ga hali na uku na a cikin wannan hadisin haddasana muhammadu bin musanna an abi dawud haqul wa haddasana nasr ibn al muhajir haddasana yazid ibn haruna an al mas'udi an amr bin murra an ibn abi layla an mu'adh ibn jabal qala uhilat as salatu thalathata ahwal an juya sallah akan halaye guda uku wa uhila siyamu thalathata ahwali haka shi ma azumi an juya sa adika canza sa har zuwa halaye guda uku wa saqa nasrun alhadith bi tulihi sai nasr ya kwararo hadisin da tsawon sa wa qatas ibn almusanna minhu qissatan ibn almusanna a cikin hadisin ya bada wata qissa salatahum qissata salatihim nahwa bait almaqdis shine qissa ta sallar su suna fuskantar masallacin masallacin Qudus an gane da kyau ko yawa qattu ai fa hasab sai ya ya ambato ya kwararo sauran hadisi qala yace idan kuka lura kenan wannan shine hali na uku na sallah ai hali bi muka zano ko hali na uku na sallah shine tahwilus salat ila masjidil haram ada sallah ai ana yi ina ake kallo baitul maqdis daga baya sai aka juye ta aka maido ta zuwa kallon masallacin harami kenan mun samu halaye guda nawa halaye guda uku da ƙarshe sai ku zano min halayen ga na azumi shi ma halaye cikon hali guda na uku ya ce ya ce ƙala alhalu salisu hali na uku أن رسول الله نسلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة manzon Allah ya zo Madina fa salla sai ya salla ya'ni nahwa baitul maqdis ma'ana yana fuskantar masallacin Qudus 13 shahran wata 13 kinan shekara ɗaya da wata guda ko fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar qad nara taqalluba wajhika fis sama hakika muna ganin jijiyawar fuskarka a sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha to da sannu zamu juyar da kai alqiblar da kai yadda da ita fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram to a yanzu ka fuskantar da fuskarka bangaren masallacin harami wa haythu ma kuntum adun ma inda ku kasance fawallu wujuhakum shatra to ku fuskantar da fuskarku a yankin sa ma'ana na masallacin harami fawajjahahu Allah ta'ala ila al-ka'ba sai Allah ya fuskantar da manzon Allah zuwa ga ka'aba sai abin ya fara bakanta ma yahudawa rai da manzo Allah ya zo yana kallon baitul maqdis suka ce kai ai kun gani tunda dai alƙiblan mu yake kallo yana sallah nan gaba ma ta za a yi musulunci ma ya bar shi ko mu yahudanci to sai aka juye alƙibla aka maido ta masallacin harabi to shine suka fara cewa kai Muhammadu ga shi duk abin da yake daidai da mu kokarin yake sai ya canza shi na mali yace wa tamma hadithuhu sai ya cika hadisin sa wa samma nasrun sahibar ru'ya nasr ya ambaci ma'abucin ru'uyan ma'ana wanda ya maholkin qala ce faja abdullahi bin zaid rajul min al-ansar sai abdullahi bin bin zaid shine mutunan kenan wani mutum daga cikin mutanen madina wa qala fihi sai ce a cikin sa fastaqbala al-qibla sai ya fuskanci al-qibla ma'ana maholkin da yayi mutunan sai ya fuskanci al-qibla qala yace allahu akbar har zuwa karshe har zuwa karshen kiran sallah na'am sai ce hayya alal falah marratai ne sau biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa thumma amhala hunayyatan sannan sai dan shira dan kadan thumma qama sannan sai ya tashi fa qala mithlaha sai ya gayi makamancin sa ma'ana irin wanda ya a farko illa annahu qala sai dai yace zada ba'da ma qala yace bayan yace hayya ala salat ya kara bayan kiran sallah hayya alal falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة باين حي على الفلاة سيفت قد قامت الصلاة قال يتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال يتي مسلقنها بلالا ككو يد ونن كيران صلى بلال فأذن بلال فأذن بها بلال سي بلال يي ونن كيران صلى وقال في الصوم سيتي جمد أزمي قال يتي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي من زال الله kana ya sumu talatata ayyamin min kulli shahri ya kasance yana sallatar kwana uku a kowanne wata wa ya sumu yana azumtar kwana uku a kowanne wata wa ya sumu yawma ashura kuma yana azumtar ranar ashura fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sabkar kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta azumi akan ku kamar yadda aka wajabta shi ga wanda su gabace ku ila kauli har zuwa faɗinsa ta'amu miskin fakana man sha'a an yasuma sama sai ya kasance wanda ya so yayi azumi yayi azumi wa man sha'a an yuftara wanda kuma ya so ya aje azumin wa yut'imu kulla yawmin miskinan sai ya ciyar da kowanne ini miskini ajza'ahu ya isar masa zalika wannan wa hada haulun wannan ma canji ne daga yanda ake a farko فأنزل الله تعالى سي الله يسكد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان شيني وتن دا أكا سكد القرآن أتكنس إلى أيام معدودة هزوا فدسا أيام أخرى فثبت الصيام على من شهد الشهر سي أزمي يتبت أكا وندا يا أميك السنة يا حلبش وتر معنى وندا ينا راي وتن يزو وعلى المسافر kuma akan mai balaguro an yaqdiya ya biya abinda ya sha na azumi wa sabata at'amu lishayhi sai ciyarwa ta tabbata akan wanda yake lattizo alkabir babba wanda baya iya azumi tsoho kenan wal ajuz da kuma me yake da suna tsohi alladaini la yastati'ani as-sawma wa inda ba sa iya yin azumi وجاء سرمة سي سرما يزو وقد عمل يومه ياي أيكي أئننسا وساق الحديث سي أمتي سورا حديث أتكيت وانا حديث أبن دي كنونا وشيما أزمي حالا يقول أكو يقام دسو كمان صلى حالي نفرقو شيني أدا كان دزابي أنغا يدجوكو إما كي أزمين ميكن سونا حالي نفرقو شيني أزمين دا أكي na kwana uku ne a cikin kowanne wata da azumin ashura hali na biyu shine azumin ma in kaga dama ne kai ko kai ko kai ko kai azumi ko ka ci yadda miskini hali na uku shine bayan an farlanta azumin an bar kasancewar in mutum yayi kwana shikenan ko da dare ka tashi baka damar ka ci komi to a wannan lokacin kuma sai aka shahe kana da dama kai ta abin da kake so har zuwa cetowar alfihi ko da ko kayi kwana wannan kenan su ne halaye guda uku na azumi wannan dai dukkanin shi abin da yake kara nuna muna yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra malamai suke cewa ash-shari'atu ja'at li takmilil masalih li takmilil masalih wa ta'tilil mafasid shari'a ta zo ne dan ta cika muna abin da ya dace da mu ta kore muna abin da bai dace da mu ba duk abin da kaga Allah ya shar'anta muna to ya dace da mu ne yin sa shine alkhairi a gare mu nisantar sa kuma shine me shine sharri a gare mu anan zamu dakata akwai sanarwa guda biyu sanarwa ta farko shine muna sanar da yan uwa cewa kwamitin mu na lajnatul irshad li musa'adati almuslimin aljurud kwamitin mu wanda yake kula da karantar da sabin musulunta ya fara aiki inan sakamakon wannan muke kira ga duk wanda ya san wani mutum da ya musulunta yana iya kawo shi a wannan wurin ya tuntube mu don saboda a kawo shi a karantar da shi karantar da su ta hanyar za mu rika ɗaukar nauyin kuɗin taksi kinsu idan suka zo za a ba su kuɗin taksi na tahiya da komawa kuma za a sai musu littafin da za su karatu a cikinsa bayan wannan kuma wannan kwamitin yana da kes wanda duka yake da burin da yi musharaka a cikin wannan aikin alkhairin domin ba karamin aiki ba ne ga dukkanin wanda ya san mahimmancin karantar da wani kenan yana da akwai dama ta ya ga shugaban wanda yake kula da keskin wannan sabin musuluntar shine abdulhamid yana nan mala abdulhamid na'am gashi nan kenan tashi tsaye wannan shine mala abdulhamid shike kula da kes na sabin musulunta wanda ake taimaka musu ta hanyar karantar da su da abin da ya kama da haka ina akwai tsari da muka sana duk wata mutum zai alkawalin abin da zai rika sakawa don ci gaban wannan aikin ina wanda yake so yana iya gan shi sai a rubuta sunan shi ko shi ko sekretar ina yake bala ibrahim ga nan ko shi insha Allah sai a gansu za don a ba da gudunmuwa ta wannan aikin muna fatan Allah ya datar da mu sanarwa ta biyu shine in Allah ya so banda gobe zan yi balaguro zan koma Kano kun san aikin da na fara na da muka fara na tarjama alkur'ani ba mu kammala ba sai na koma insha Allah tunda yanzu mun samu dai rubu'i mun samu daga suratul nas zuwa suratul fatir dukkan su mun yi tarjama su sai dai gyaran ne ba ba a kammala ba yanzu in na koma kuma za mu ci gaba mu ga abin da ya samu in ta samu in ban kare ba in na gaji da zama ko kuma guzuri na ya kare sai in komo in yoya na ɗan yoya kuma tun da kasuwanci nake ba zaman nake ba na ɗan yoya kuma sai in sai in koma wannan shine kenan insha Allah in ina neman afuwar ƴan uwa amma karatu zai ci gaba akwai Dr. Abbas zai zo ya ci gaba da karatu kamar yadda aka saba Vendredi Samedi kenan a bada haɗin kai kamar da aka saba da babu haɗin kai na halartowa da kuma ƙoƙarin taimakawa wajen gyara kaya da sauransu a yi kamar ina nan insha Allah muna fatan Allah ya amfanar da mu karatun da muke yi sannan kuma ya ba mu ikon aiki da shi ya sa mu ci amfaninsa duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka